الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعتدى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أبرز والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
وعن وعن زر بن حبيش قال أتيت أتيت صفوان بن عفان رضي الله عنه an أسأله karbo daga zarru bin hubaishin kala ya ce أتيت صفوان بن عفان رضي الله عنه na zo mu tafi da bayani eh to na zo wa safwan dan assal radiyallahu anhu أسأله عن المسح على- على الخفين
ina tambaya shi game da shafa akan khushi an san khushi ko na'am فقال sai ya ce min sai safwan bin assal ya ce min ما جاء بك يا زر me ya zo da kai ya zirru فقلت sai na ce da shi ابتغاء العلم na zo ne domin neman ilimi فقال sai ya ce إن الملائكة تضوء أجنحتها لطالب العلم hakika mala'iku suna ɗaura fuka-fukansu ga- ga ɗalibin ilimi رضا بما يطلبه domin yarda da suke da abin da yake nema فقلت bi ma'ana mala'iku suna shimfiɗa tafukansu aka yi fuka-fukansu idan ma- a, mai neman ilimi yana tafiya eh, makaranta ko inda zai ɗauki karatu to duk inda kake taka kana takawa ne akan fuka-fukan mala'iku na فقلت sai na ce إنه in ji قد shi a abu a in ji shi uzair a menene da shi durru bin hubashi na'am إنه قد حك في صدر المص على الخفين بعد الغائر والبول yace hakika shafa akan hushi bayan mutum yayi bayan gida kuma bayan yayi bawali yana susa a zuciyata ina tunanin ya yi kuwa a na saka hushi kuma na je ban ɗaki na yi ko in ce na je gi- na je na kama ruwa ko na je na yi bayan gida kuma idan ya tashi alwala ba zan wanke kafa ba kawai sai dai na yi shafa
وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه ya وسلم ce to shine na zo wajenka ya kai safwan bin asal domin kasancewarka kun tamra'an kai ka kasance ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam فجئت أسألك sai na zo gurinka domin in tambaye ka هل سمعته يذكر في ذلك شيئا shin ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wata magana abin da ya shafi shafa akan khulfi قال sai shi safwan bin asal ya ce نعم eh kwarai kuwa كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين kana manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya amurna yana umartar mu idza kunna safaran idan mun kasance muna tafiya aw musafirin ko kuma mun kasance matafiya ne ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام cewa kada mu cire hufkin mu kwanaki uku ranaku uku da ولياليهن darare uku إلا من جنابة sai dai inda na bace ta kama ka a cikin tsakanin kwanakin nan لكن من غائط وبول ونوم sai dai dan ah, bayan gida ko ko ko ko bawali ko bacci to in dai ɗaya daga cikin wa'annan ukun da aka lissafo ne to ka sani fa lallai ah, ka sani fa lallai za ka ci gaba da abin ɗanka ne za ka ci gaba da ah, da sa kufinka ne ka yi shafa a samansa
هل فقلت sai shi ah, zurru bin hubaishin ya ce sai na ce da shi هل سمعته يذكر في الهوى شيئا shin ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan abin da ya shafi soyayya قال sai a Safwan bin Asal ya ce mashi نعم eh kwarai kuwa na ji yana magana akan abin da ya shafi soyayya kuwa كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin balaguro a halin tafiya فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي fa baina nahnu inda muna muna tare da shi a hal- a lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz ba da ban ba ka tilanci muke ba da san tambaye ku idan iz ta zo bayan bayan bayyana me me yin amfani me ya sunan wannan iz din wani eh shine malaman larabci suke cewa iz alfujaiyya muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka tatan suddenly sai na dawo arabiyin sai wani balaraban kauye ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam بصوت له جوهري da wani murya mai ƙarfi ya faɗi sunan manzo Allah يا محمد yace ya Muhammad da ƙarfi فأجابه رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzo نحو Allah صوته.
sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ya bashi amsa da kwatankwacin yadda shi ma ya daga mashi murya ها أم yace ha'un gani nan ni ne gani nan
فقلت له
fa qultu law sai Safwan bin Affan ba zurfin ba Safwan bin Affan yace sai na ce wa wannan balaraban ƙauyen ويحك kai canka kai اغضض من صوتك kwantar da muryarka a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فإنك عند النبي صلى الله baka عليه san وسلم cewa kana gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam وقد نهيت عن هذا آه، نهيت.
وقد نهيت عن هذا kuma Allah ya hane ka ga haka an hane ka ga ga daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zo bayani فقال sai balaban kauyen nan yace والله لا أغضب wallahi ba zan kasa da muryata ba فقال الأعرابي sai balaraban nan yace المرء يحب القوم ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u yuhibbul qauma mutum ne yake son wa'insu bayan Allah ولما يلحق بهم amma kuma bai yin aiki irin nasa aikin قال النبي صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi المرء مع من أحب يوم القيامة almar'u ma man ahabba yawm alqiyamati mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama
فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من to المغرب anan girma take a wajen malaman hadisi fama zala bai gushe ba yi hadisi na yana ta bamu labari wa asalin ne zir ne yake faɗa cewa asalin bai gushe ba yana ta bamu labari ko asalin ne yake ba da labarin cewa manzo Allah bai gushe ba yana ta bamu labari to irin wannan baka isa ka ba da hukuncin shi ba da ra'ayinka shi yasa sai aka ɗauki hadisin a matsayin marfu'i kamar yadda in Allah ya zamu zo karatun eh, mutlawal hadis kamar yadda Zain- Zainuddin Iraki ya faɗa irin wannan sai ka aka yi to shi marfu'i ne hadisin fa ma zala tayu ana so a ce maka asal bai gushe yana ta ba mu labari ko asal yake faɗa Safwan kai bin asal yake cewa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta ba mu hadisi hatta ne حتى ذكر حتى ذ- حتى ذكر بابا من المغرب hatta zakara baban min al-maghribi har manzon Allah ya ambaci wata katuwar kofa a yammaci مسيرة a yammacin عرضه duniya نعم. مسيرة عرضه tafiyar fadin kofar
أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما ko kuwa tafiyar da mahayin doki zai yi daga farkon kofar zuwa ƙarshen ta saboda fadi أربعين أو سبعين عاما to tafiya ne na shekaru 40 a wani a wani kawalin ma sai an yi tafiya ne shekaru 70 kafin ka je ƙarshen kofar daga farkon kofar zuwa ƙarshen kofar saboda tsaba tsaba fadin ta
قال سفيان أحد الرواة sai safiyan ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin ya ce قبل الشام قبل الشام خلقه الله تعالى ƙibalar shami ai wannan ƙofar a ɓanga a daga yammaci take amma a ɓangaren madina tana nan a ɓangaren sha خلقه الله تعالى يوم Allah خلق ya السماوات halicci wannan ƙatotuwar ƙofa ne a ranar da ya halicci sammai da ƙarsai مفتوحا للتوبة Allah ya halicci ƙofar nan ne ya buɗe ta hanhan don karɓar tuban bayi لا يغلق حتى تطلع الشمس ba منه za a taɓa rufe wannan ƙofar ba har sai ranar da rana za ta kullo daga yamma ba daga gabas ba رواه الترمذي imamu turmizi shi ya rawaito wannan hadisin وغيره da wani sa irin su ibn maja ahmad da sauransu وقال حديث حسن حديث حسن ya صحيح ce wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingatacce ne a a gurguje wannan hadisi ana magana ne dai har yanzu akan bangare na tuba ko ka san a yadda yake mana a karatu mu ana faɗan shi tuba mun san duka ka'idojin tuba ba zai yi kana aikin laifi ba kuma kana cewa tu kana tuba ga Allah to wannan wasa kake wa Allah an fahimta wasa kai wa Allah shi sa babban malami daga cikin malaman ɗariƙar tijjaniya a ibn al-arabi as-sa'ihi yake faɗa kamar yadda ya zo a cikin bugatul mustafidi cewa hikimar da ya sa shehu tijjani abul abbas a wazifa bai ce astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ba ya cire wa atubu ilayhi ya sa astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum saboda idan ka ce Allah na tuba to duk zunubin da kake sai ka dena shi in baka dena shi ba to ka raina Allah sai shehu tijani ce to bari in ta neman istighfar in koya muku ku ta neman gafara ko da ku kuna zunubin ta yi idan kuna yi kuna neman gafara Allah ya sa ku daina zunubin an gane bamba a a hikimar a- a- cirewa wato ilai din ko to wannan hadisi har yanzu yana magana ne akan tuba sai dai yana da fa'idoji kala-kala daban-daban a cikinsa a daga cikin fa'ida za mu ɗauka shi wannan hubaishi ɗin a zarrufin hubaishi tabi'i ne amma abin da zai ba ku mamaki shine an haife shi tun gabanin a yakun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai zama sahabi ba saboda bai taba ganin annabi ba bari dai ya ga wa'insu daga cikin sabon manzon Allah ya ga sayyidina Ali ya ga sayyidina Abdullahi bin Mas'ud ya ga ya ga Ubay bin Ka'ab domin ya ɗauki karatun alkur'ani a wajen ubay bin ka'ab kuma shi wannan zurbin hubaishin shine malamin asimul kofi kamar yadda shi kuma asimul kofi shine malamin hafsu mai ruwayar hafsu na qur'ani kaga yana daga cikin manya manyan qurra na tabi'ai shi zurbin hubaishin sannan ya zo wajen an ce ya kai wajen shekara faɗari kafin ya koma ga Allah so shine ya zo wajen safwan bin affan dan me din neman ilimi shi Sufyan ya ƙara gaya masa kafin ma ka zo ka nemi ilimin bari in gaya maka wani falala na ilimi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tafi neman ilimi kamar kai da ka taso daga gidanku zaka zo ka dauki wannan riyadus salih to kana kan fukafukan mala'iku kana tafiya wannan fa'ida ce babba da take nuna falalar ilimi an fahimta nan dai ana magana da ilimi na shari'a ba wai ka tashi ka tafi boko ba ka tanin kana kan abu na din marayu za dai ka samu naka ladan na boko idan ka gama ka samu aikin gwamnati an fahimta saboda girman ilimi ya kai ga matsayin da malamai suke cewa neman ilimi ya fi jihadi daraja neman ilimi ya fi jihadi ka fita ka ɗauki takobi ya fi shi domin me shi jihadi ba zai taɓa yiwuwa ba yaƙi a musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba sai da ilimi za ka tsaya a wajen yaƙin idan aka ciyo ganima ya za a raba ganimar sai da ilimi idan aka kawo ribatattun yaƙi ya za a yi ribatattun yaƙi sai da ilimi don haka kenan ilimi ya fi me ya fi jihadi girma an fahimta shi sa Allah tabaraka wa ta'ala so da girma da ɗaukaka masu ya ce ya fa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah ya daga darajar waɗanda suka yi imani a cikin ku daraja ɗaya amma waɗanda suke da ilimi darajoji ne masu yawan gaske wannan kenan sannan daga cikin abin da za mu fahimta a cikin wannan hadisi shine shi zaru ya gaya mana cewa ya zo wajen safwani ne yana gaya mai wani abin da yake ɗan ƙaiƙayi a zuciyarsa saboda mai ya ce shi ya karanta alkur'ani Allah ya ce idza kuntum ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsulu wujuhakum kum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan kuka tashi za ku yi sallah faghsulu wujuhakum ku wanke fuskokinku ku wanke hannayenku sannan ku yi shafa a kawunanku to ya za a ce kuma idan mutum ya zo ya alwala ya saka kofi idan ya yi bawali ko ya yi bayan gida idan ya sa kofi sannan kuma idan ya tashi zai ƙara wata alwalan ba sai ya ƙara wanke kafa ba ina laifi idan aka ce ko idan wani abu ya ba wa'annan guda biyu ba saboda haka abin yana ta ɗan sususa a zuciyarsa ya zo ya tambayi wannan to abin da nake so mu fahimta a nan wajen duk wannan shi safwan nan bin afsal ya gaya mai cewa zai yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu idan muna halin tafiya idan muka saka kofin mu mu yi dare uku da ranaku uku ba tare da mun cire kofin mu ba amma wannan abin da isa nake son ku bude kunnan ku ji ba mazhabar malikiya wace ba wannan mazhaba ce ta ta shafi'awa da hanabila amma mu a mazhabar malikiya idan har kana halin ba tafiya ka saka kofinka ka to kai ta in za ka yi kwanaki dubu kai kwanaki dubu kana yi sai dai mustahabbi ne ranar juma'a ka cire kufin don yin wankan juma'a shi ko wankan juma'a ba farilla bane ba sunna ne shi sa aka ce mustahabbi ne ka cire kufin in ko baka samu ruwan da za ka yi alwala wankan juma'a ba ka ci gaba da saka kufin ka kai an gane maganar da yake faɗa kuwa ka ci gaba da me ka ci gaba da saka kufin ka ba za ka cire kufin ka ba sai dai idan har jinaba ce ta kama ka bi ma'ana hadisul akbar shine yake janyowa a cire kurfi amma hadasul asgar a mazhaba ta malikiya baya janyowa kuma su ma sun dogara ne da hadisin da aka kawo wajen mugira cikin shuba ya ce wata rana muna halin tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo zai yi albala ina zuwa mai ruwa yana albala da aka zo wanke kafa sai na saka hannu don girmama manzo Allah in cire mai kurfin sai ta a da'u ma rabin man da su domin na shigar da su ne a cikin kurfin nan da suna cikin tsarkin su shi yasa suka suka ga cewa to shikenan bari a ci gaba da yin haka amma hadisin sayyidina Ali zai kwana uku ne ala ayi halin a gurguje a dukkan mu mun san sharɗan da ya saka kofi ko amma ba mu sani bane idan muka zo karatun mu na na risala za mu kan karanto sharɗan da yake kawowa saka kofi in an gama za a yi tambaya za a kan kawo abubuwan da suke saka kofi an fahimta sannan za mu ƙara fahimtar wani wani karatu a nan shine nuna cewa masoyi yana tare da masoyinsa a duk inda suke shine tambayar da zirru yawawa yawa safan bin asal shin ka ji manzon Allah ya magana akan game da soyayya ko wani ya so mutane yace eh kwarai kuwa wata nuna tare da manzon Allah wani balarabe ya zo ya daga murya yace ya Muhammad da kafi manzon Allah sai komai mai da amsar cewa eh garin nan me isa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyarwa ne da bakinsa da aikinsa ɗaga muryar da ya sa annabi ya ɗaga man murya ya ji cewa daidai ne a ɗaga wa babban murya bari in ƙara sauko muku da abin idan yaro ya ya zo maka iyayen mu na da haka suke idan yaro ya zo ya ɗauki hannun hagu ya miƙo maka da abu ya kake ta faɗa kana kallon shi ai kallon nan da kai mai kana nuna mai cewa daidai ne wannan abin da kai to shine manzala sai ɗaga mai murya ya ji cewa daidai ne to shi ba laraba abin da ya sa ba za a jinna yafinsa ba saboda su laraban kauye suna nesa da madina ta yu shi bai san ma cewa man Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ma la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dan kada ku sanya sunan manzon Allah tsakaninku irin yadda zaka faɗi sunan wani ka ce annabi haka a'a ku daina ya Muhammad bal ku ce ya rasulullahi ko ya nabiyallahi amma dai ka a faɗi sunansa ga ɗaya haka da yake ina kai ka ayya Muhammad din tukun yake nan sannan daga muryar nan tasa da yayi ta yi bai san da fadin cewa Allah yayi wala zina amma la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi'i wala tajaru lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din nan tahbada a'malukum wa antum la tash'uruna kada ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan fa kuka yi haka to Allah zai sa duk ayyukan da kuka yi tsare an ce lokacin da aka saukar da wannan ayar sai na umar ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rasulullah bazan ƙara magana ka ba illa ka akhi sirari sai dai kamar wanda yake yin sirri ta kai ga matsayin idan sayyidina umar yana wa manzo Allah magana ya ce eh me kace umar me kace saboda yana jin tsoro kada ya daga muryarsa sama da muryar manzo Allah kuma wannan fa maganar wannan ayar tana aiki har a yanzu idan ka je gaban shabakin annabi ka zo kana iyo kana jan baitika ko ma wa irin baitika ne to wannan rashin kunya kake yi ba a so ko da ka je mai kai a cikin masallacin annabi ma ba a so ka ringa daga murya an fahimta ko a karatun mu na ranar juma'a na diwanin kun ga yadda shi Ibrahim sai yake ladabi a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sannan bai san tayi bai san da fadan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa waɗannan wanda suke sassautar da muryar su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wa'annan sune wanda Allah tabaraka ta'ala ya musu tanfin na na tsoron Allah to duk bai sani ba ba za a daga ba za a kama shi da laifi ba saboda rashin sanin sa da aka karga mai kai bari Allah ya hana abin karba larabe yace ni ba zan bari ba a kyale ne abu da yake damuna yanzu annabi ni fa ina da ina son jama'a mutanen kirki amma matsalar ni fa bana iya yin aiki irin nasu yaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a almaru ma man ahba yawmal qiyamati yace mutum yana tare da wanda yake tsaron alkiyama alhamdulillah wannan ni'ima ce babba annabi ya ga ya ya sayyidina Anas bin Malik ya kama irin kwatankwacin irin wannan hadisin da annabi ya ga masa innaka ma'a man ahbabta kana tare da wanda kake so ya kai Anas shi sa sayyidina Anas ya ce ina shaidawa ina san annabi ina san Abubakar ina san Umar ina son Usman ina son Ali ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya tashe ni a cikin su ko kamar yadda hadisi yazo ina son Abubakar ina son Umar kuma Shehu radiyallahu anhu da ya janyo wannan hadisin yace mu ma muna shaidawa Allah muna son manzon Allah muna san abubakar muna san umar muna san usman muna san aliyu kuma muna shaidawa Allah muna san wa'insu waliyai bayinsa wa'inda muka tabbatar cewa wa'innan bayinka ne nagari makusantanka ne kuma mu ma yau muna sanatarwa Allah muna shaidawa Allah cewa muna san anzu Allah muna san Abubakar da Umar da Usman da Aliyu muna san Shehu Tijja muna san Shehu Ibrahim Allah ya tashi mu tare da su domin wannan bushara ce ga dukkan musulmi cewa ka sani fa idan kana san mutane Allah ko da ku kana yin aikin da bai kai girman nasu aikin ba to sai Allah ya kai ka zuwa ga matsayin su ya kai ka zuwa ga kusanci da su ranar tashin alkiyama wannan abu ne na na kowa ya taya kansa murna na'am akwai sauran lokacin mu ƙara hadisi ɗaya ko a tsaya nan na me ba o to yawwa saboda haka ya ci gaba da bamu magana yana magana akan sai yi manzo Allah ya faɗi wata katuwar ko ashabi ya faɗi wata ka'a safwan ya faɗi ya faɗi wata katuwar kofa ita wannan kofar saboda girmanta abinda isa annabi yake nuna girmanta shine ana so ka sani cewa kan mutum ya tunanin cewa kai na yi zunubai da yawa ta yi wannan zunuban nawa ko da na roƙi Allah tuba ba zai yafe mu ba a'a ko kuma ka ce ai masu neman yafuwan suna da yawa dan haka idan yafuwa na suka zo kofan in karama ce ta tushe a taka nawa ya kasa shiga sai manzo Allah ya ce fadin kofar mahayin doki zai yi tafiya yi sukuwa na kusan shekaru 40 ko shekara 70 amma bai kai karshen ta ba da haka a koda yaushe in ka roki Allah tuba Allah zai yafe maka a lokacin da Allah zai rufe wannan kofar shine ranar da aka wayi gari aka ga rana ta kullo daga yammaci maimakon yadda take kullowa daga gabas ta yamma sai aga wata rana rana ta kullo daga yammaci ta koma gabas to rana an kulle kofar tuba mu ba ma ma roƙan Allah ya kama wannan lokacin ai tashin hankali dole aka shi wannan lokacin ai kai ma ka san ba kai a cikin lamarin Allah ya kiyaye na'am
وعن أبي سعد to وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه za mu tafi da ɗan bayani saboda lokaci wa an abi sa'idin an karɓo daga abu sa'idin sa'ad bin malik bin sinan al-khudri ko sa'ad dan malik dan sinan ko al-khudri wata kan shi abu sa'id al-khudri sunansa sa'ad dan maliku shi baban nan nasa malik musulmi ne ya yi Fati ne a yakin uhudu domin ya riko hannun ɗansa abu sa'idin yana ɗan shekara goma sha uku kamar yadda ya zo a cikin siyar a alamun nubala ya zo wajen annabi ya ce wannan fa jarumi ne ya rasulullah shi ma a mai izini ya ce sai annabi ya kalle ni sama da ƙasa ya ce kuma da shi ya yi kankanta al-khudri mutum abin nan ɗan ƙabilar khudri shi sa'ad bin abi waqas ɗaya ne daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce yana daga cikin mujtahidai kuma faqihan gaske masana fiqh a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin mafiya yawan waɗanda suka rawaito hadisi daga sabon manzon Allah shine na karshen su a yawan shine wanda bai kai su yawa na farko dai shine Abu Huraira ko sannan ga Anas bin Malik ga sayyida Aisha ga Abdullahi bin Umar ga Abdullahi bin Abbas ko sannan ga Jabir bin Abdullahi sai kuma shi Sa'ad bin Abi Waqqas sai kai Abu Sa'id al-Khudri ya rawaita hadisai guda 1170 amma ai 1170 Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi hadisansa guda 66 sannan bukhari ya rawaice wa'insu hadisai guda goma sha shida wanda muslim bai rawaita ba shi kuma muslim ya rawaice hadisai guda hamsin da biyu na abu sa'id al-khudri wanda bukhari bai rawaita ba yayi wafati bayan shekara ɗaya daga yakin har an san yakin har ɗin ko wanda aka shigo ga madina manzon Allah aka yi rashin kunya mai matukar gaske sai da ta kai ga matsayin sahabin manzon Allah kamar abu sa'id al-khudri da tsufansa yana neman mafaka da zai gudu sai da ya samu wani rami ya fuya da ya shiga ramin nan ya buya wani ya shigo ya gan shi ya zare takwabi suka tsawo ne wannan ya biya sai ɗan ya ce mai kai kana son in gaya maka wanda kake so ya ce shi ramin nan ka kashe wannan wanda yake ciki da ya zaro takwabi zai zai tare sa'ad abu abu sa'id al-khudri sai ya ce mai bismillah tare kaina ka tafi da zubai na kuma ka shiga daga ka zama ɗaya daga cikin yan wuta yace kai ne sa- eh, Abu Sa'id al-Khudri yace yace to da Allah ne wa mun Allah gafara yace je ka Allah ya gafarta maka to sabon manzo Allah ne sun koyi gafara sun koyi kyakkyawan hali daga da manzo Allah yace ne mun gafara Allah yace je ka Allah ya gafarta maka ba ruwa ruwan sa bayan shekara ɗaya da wannan abin ya wafati kaga hijira tana nawa kenan 64 duk da kai 74 duk da cewa Aliyu Madini shi ya samu wahami akan 62 ala'ayyala amma mutaba a wancan nasiyar ala wani balan ina ganin zai fi daidai Ah, na'am أن نبي الله kaga anan wajen sai ce رضي radiyallahu anhu kamata ya ce radiyallahu anhu matan da nan da dan da sabin duka a dan da da ba mahaifin duka bai na'am أن نبي الله صلى الله عليه cewa وسلم annabin Allah tabaraka sallallahu alaihi wasallam ya ce كان في من كان قبلكم رجل
ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka zo gabaninku akwai wani mutumi wanda shi قتل تسعة وتسعين نفسا sai da ya kashe mutane 99 mutane 99 ya kashe
فسأل أن أعلم أهل الأرض sai kawai ranar nan ya zo ya tuba ga Allah ya ga cewa kai abin da ya yi yawa sai ya ce dan Allah wane ne wanda ya fi kowa ilimi
فدل على راهب sai aka je aka aka nusar da shi zuwa ga mai bauta ba mai ilimi ba فقال A'a, فأتاه.
فأتاه فقال sai ya zo wajen wannan mai ilim mai bautar nan ya ce mai إنه قتل تسعة وتسعين نفسا cewa ni din nan fa na kashe mutum 99
فهل له من shin توبة kana ganin akwai wata tuba gare shi فقال sai wannan mai bautan ya ce mai لا ina ina kai ina wani tuba me فقتله isa ya ce haka shi tambaya yayi ku gaya ku nuna mini mutumin da ya fi kowa ilimi sai suka haɗa shi da mai bauta shi kuma mai bautan na ba mai ilimi bane ba dan haka da ya je gaya mai bautan cewa na kashe mutum 99 kana ganin kuwa zai yi in samu tuba a wajen Allah shi kuma mai bauta ba shi da ilimi ya ga kai ka tubar ta yawa sai ai kai ba kai ba iya samun eh, yafuwar Allah ba zai kaga nan ana nuna girman ilimi ne girman ilimi ne A- kaga a wajen nan wannan hadisin yana nuni zuwa ga ashe fa ilimi yakan iya sun ibada bari ma dai a wajen wa'insu malamai sun tafi akan cewa ilimi ta wani bangaren sama yake da ibada domin duk ibadar da ba ba ta abokance ce da ilimi ba za a iya wayar gari a tarar cewa shirme ma ake ta yi ba a sani ba ko ba haka ba na'am فقتله فكمل به مئة.
saboda haka shi wani mutum da aka mai cewa kai ba ba kai ba ne ba samun eh, gafara Allah ya ce to in haka ne bari a cigaba da aiki don ka tada ko ya sare kan wannan mai bautan ya cika na ɗari to ya iya
ثم سأل أن أعلم أهل الأرض an أن a'allani أعلمي an harfu min hurufin jarri ya sanan ya je ya tambayi ya- ya ƙara tambaya da Allah ya nuna mini a sanar da ni wane ne wanda ya fi kowa ilimi a duran ƙasa فدل على رجل to عالم yanzu dai an zo wajen sai aka nusar da shi zuwa ga wani mutum mai ilimin gaske فقال ya je wajensa ya ce masa إنه قتل مئة نفس ya ce ni ba da kake gana na kashe mutum ɗari فهل له من توبة shin akwai wani tuba da za a samu فقال نعم sai mai ilimin ya ce kwarai kuwa ومن يحول بينه وبين التوبة wa zai shiga tsakaninsa da tsakanin tuba ga Allah ba wanda zai shiga tsakanin bawa da Allah انطلق إلى أرض كذا وكذا abinda nake so da kai ka tafi zuwa ga gari kaza da kaza wan- gari mai suna kaza فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى domin a wannan garin akwai bayi na Allah ya abuduna Allah suna bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala فاعبد الله معهم ka je ka bauta wa Allah tare da su ولا ترجع إلى أرضك kar ka sake ka dawo zuwa garin nan naka فإنها أرض سوء domin mummunan gari ne wannan garin abinda isa a nan abinda za mu fahimta a gurguje shine yana ƙara nuna mana farallar ɗabi'un sufaye duk mutumin da zai wayi gari ya ce maka wai ka kaddambar- ka karkata don ka karkata da wa'insu jama'a cewa ba shi da wani amfani ba zai- ba za su amfanar da kai ba to wannan mutumin lalle yana da kusuri a sanin ilimin addinin musulunci domin ga hadisi ne yana nuna ga mutum mai sako wanda ya tafka ah, babban sako zunubai sun mai yawa ya kashe rawuka ɗari ya zo wajen mai ilimi mai ilimin nan bai zai yawa zo na an koya maka yadda zaka tuba a'a sai ya ce tafi zuwa ga wancan garin akwai bayin Allah ashe zuwa ga wajen bayin Allah ana samun rabo a wajensu an fahimci karatun nan wannan shine ɗariƙun sufaye ka je ka karkata zuwa ga wayansu bayi daga cikin bayan Allah kuma wannan shine abin da Allah ya umarni da shi wata bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin waɗanda suka karkato zuwa gare ni an fahimta da yace masa wala falatar da ila ardika kada ka kuskura ka dawo zuwa garin naka da kake ta mummunan aiki saboda me fa ina ardu su in domin gari ne mummunan gari gare ka anan abin da hikima ta nuna shine duk mutumin da kake aikata zunubai duk ranar da ka kudurta cewa na daina mummunan aikin nan to abin farko da za ka yi bayan ka gama komai ka kudurce a zuciyarka abokanai na da muke yin wannan shaidancin da su ba ni ba su amma muddin kana tare da abokananka da kuke shaidanci tare to ba kai ba ba wata addu'a da ta maka amfani domin me sai ka je ka gama dora niyya na daina sata nan na daina kazan nan na daina shan giya nan na daina komai idan ka tafi ko ka tafi unguwa tare da abokan nan naka da niyyar fa ka daina idan suka zo suka sha a kai a baya kai yawa kake kai dan kauye ne kai awa ko sai ka ka sai ka sha to amma idan kawai gari baka ganin wa'annan abokanan zaka ƙara tunawa zaka sha to shine abin da hadisi nan ya koya an gane karatun nan cewa idan ka tashi ka bar garin da kake bi ma'ana kai ko sama ce bar abokanan nan naka falatar da kuma ka ƙara koma musu ba kai ba su hayata hayata ne ma aduna an gane karatun na'am fantalaka saboda haka sai ya tafi zuwa wannan garin da aka mai حتى إذا نسف الطريق har sai da ya je tsakiyar hanya أتاه الموت sai mutuwa kuma ta zo mashi a sha فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب saboda haka sai mala'ikun rahma suka sauko mala'ikun azaba suka sauko mala'ikun rahma suka ce ina ai ya tabbata sai mala'ikun suka zo suka samu husuma da tsakanin su wannan suka ce namu ne wannan suka ce namu ne
فقالت ملائكة الرحمة sai mala'ikun rahma suka ce جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى suka ce ja a ta'iban ya zo yana mai tuba ne ya zo mai yana mai tuba a zuciyarsa ya dau niyyar yin tuba ne ya fuskanci Allah da zuciyarsa وقالت ملائكة العذاب sai mala'ikun azaba suka ce me إنه لم يعمل خيرا to قط ai bai taba wani aikin alkhairi ba a duniya ya za ku ce kuma me فأتاهم ملك في سورة آدمي sai wani mala'ika ya zo musu a sura ta ɗan adam فجعلوه بينهم kaga fa nan wajen shi ma fa Mala- mala'iku ne suke husuma tsakaninsu sai Allah ya aiko musu da wani mala'ika amma da ya tashi aiko musu da wani mala'ika sai ya zo musu a siffar ɗan adam a wannan kake nuna ashe cewa ɗan adam fa ya fi mala'ika idan ya aikin alkhairi domin me isa aka musu sai suka ce fajja aluhu bainahum ayya hakaman suka sanya zamanto mai hukunci tsakaninsu annan mala'iku suka san cewa ashe ba yawan bauta akwai ɗan adam ɗin da ya kama mala'ika yawan bauta ashe ba yawan bauta ba ne yake mai da kai malami yawan bauta ba zai ba da malan takawa dole sai ka dukufa shi sa sai aka kawo musu mutum shi kuma mutum shine ziran ilimin domin wanda aka saukarwa da ikra mutum ne kuma nan yake nuna ashe ilimi yana yana ana iya samun a ilimi yana yana daga mutum makamin da wa'inda ma suka fi shi domin idan ana magana bauta Allah kai dan adam ba isa ka kama kafa mala'ika ba haka ne amma kuma da ilimi kakan iya kaiwa mak- makamin mala'iku haka wuce su ma haka me ya faru tsakanin annabi adam da da da mala'iku qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'uhum bi asma'ihim qa- a- qala me inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumuna sai da aka gama komai suka ce ya za a ya za ka ajiye mu- ya za ka halici wani halifanka wanda ya tsatsansa ya za su dinga zubar da jini suna kashe suna yin aiki na fasadi Allah ya ce to tsaya ba wayin damuwa bane ba ya halicci asma'ul musamma ya ce ya ce ku ga me wayin nan suka ce qala al-muqallaka me me eh ya wa qala la ilma lana illa ma 'allam eh, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana ya ubangiji ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu sai ya ce to kai adam sanar da su kaga da mai adam ya fi mala'ikun nan a wajen Allah sai ilimi dan haka sai kaga Allah ya dauki kaskantaccen bawa ya bashi ilimi ya wuce manyan masu ma- masu daraja na فقال قيسوا ما بين الأرضين sai shi wannan mala'ikan a siffar dan adam ya ce musu kisu ku awo ku yi awo tsakanin ku awo ku yi awo tsakanin garin da ya baro mummunan garin da garin da zai tafi na mutanen kirkin nan فإلى أيتهما كان أدنى فهو له duk wanda ya fi kusanci da shi duk garin da ya fi kusanci to shi- shi nasu ne idan ya fi kusanci da mummunan gari to naku ne mala'ikun azaba idan ya fi kusanci da garin garin kirki to naku ne mala'ikun rahma فقاسوا saboda haka faqasu sai suka suka yi awo suka duba فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد sai suka tarar da shi ya fi kusanci da garin da ya nufa ɗin na tuba فقبضته ملائكة الرحمة saboda haka sai mala'ikun rahama suka ɗauke shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin na manta wancan hadisin imamu tirmidhi ne ya rawaito shi kuma ya ci mashi hadisi a, kyakkyawa ko a, a, kuma ingantacce imamu tirmidhi ya eh, an haife shi hijira tana 209 yayi wafati na hijira tana 279 kaga shekara nawa yayi 209 ga da yau an haife shi 209 yayi wafati na ana 279 nawa saba'in kawai ta ji wani a ɗari biyu malam foda mata na
وفي رواية في الصحيح a cikin wata ruwaya ta ingantacce bi ma'ana bukari ko musulun kenan فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشب- بشبر da da wa'annan mala'ikun suka auna sai suka tarar cewa ya fi kusanci da alƙaryar nan na neman tuba da ɗani ɗaya kacal ɗani ɗaya kawai
فجئل من أهلها sai aka sanya shi daga cikin alinsu وفي رواية a في الصحيح dai cikin wata ruwaya ta ta muslim فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga mummunan garin can yace dan yi nesa da shi وإلى هذه أن تقربي sai yayi wahayi zuwa ga wancan garin na bayin Allah sai ce dan kusa da shi ta kusa da shi وقال قيسوا ما بينهما sai aka- sai sannan wannan mutum ya ce ku awo tsakanin wa'annan garuruwa biyu فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر sai aka tarar cewa ya fi kusanci da garin mutanen kirki da taku ɗaya ko ɗani ɗaya katal فغفر له sai aka gafarta masa وفي رواية a dai wata ruwayar خنأ بصدره نحوها sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nisan ya nisantar da kirjinsa eh, ga barin wancan garin na alhamdulillah face ma sa face a eh, tambaya hakima ta ta okay
a wannan zamanin da muke ciki Mm.
ne kufa yawa kufi wani takalmi ne na fata irin mutanen da suke saka shi gabanin su yi tafiya ko idan za su yi tafiya shi takalmi yanzu ana shi da shi a Najeriya. amma a